بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da wannan yammaci na ranar juma'a yau muna 24 ga watan al-muharram shaharullahi al-muharram shekara 1448 ya dace da lissafin watan goma ga watan yuli 2026 daga wannan rumfa ko na kungiya ta masu wa'azi da malamai a wannan gari mai albarka na tawa da muka da yan uwa ɗalibai da malamanmu don tattaunawa akan matsaloli na addini to kamar yadda jawabi ya gabata asali mun rako malam wato Sheikh Malam Dr. Kabiru Umar Maru hafizahullah dan ya gabatar da daura da ake yi kuma ƴan uwa dalibai suka ga babu laifi tunda mun haɗu da junan mu mu ga cewa me za mu yi amfana da junan mu to Allah ubangiji ya sa mu dace to a gaba gare mu ga wata muzakkira nan kankanwa mai taken talkhisul qawaid al-fiqhiyya lil mubtadi'in talkhisul qawaid al-fiqhiyya lil mubtadi'in wato rairayayyun bayanai takaitattun bayanai game da wato ƙa'idojin fikihu alƙa'idar fikihiyya ilimi ne sananne a cikin sha'anin ilmomi na shari'a wanda ya rubuta wannan littafi wani malami ne mutumin ƙasar masar a doktor muhammad muhammad wanis malami ne a ƙasar misra ya ma taɓa yin harkar siyasa ya taɓa shiga majalisar dokoki musamman bayan rigingimunan da aka yi har mursi ya zama shugaban kasa ya taba shiga majalisar dokoki yana nan a da ransa da lafiyarsa iya sani na Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi yana da rubuce-rubuce da yawa a cikin harkokin ilimi na fikihu malami ne na fikihu da ya kai yake rubutu akan wannan fannin abin da ake nufi da alqaidul fiqhiyya sune a ka'idoji waɗanda malaman fikihu suke gina hukunce-hukunce a kansu a cikin bukatun da mutum yake da su a matsayin shi na ɗalibi ko malami ko mai karantarwa yana da bukata zuwa ga ilmomi da yawa da ake kira da suna ulumul ala wanda za su taimake shi wajen ya gudanar da tafarki shi da harkar shi ta addini a cikin natsuwa daga cikin su akwai wannan tafarki wannan ilimi da ake cewa alqaidul fiqhiyya kamar da zamu zo mu ji bayani akan sa a ta takaice yana taimakawa wajen dabtul furu a iya kididdige a iya tantance rassan fiqh fiqh yana da usul yana da furu usul din su ne ka'idoji waɗanda ake tatbiqin su akan alqawaidul amaliya to ya zaka ka saka waɗannan ka'idoji mabambanta da reshi daban-daban a iya gane me yasa kaza ya zama wajibi me yasa kaza ya zama mustahabi me yasa kaza ya zama makruhi da sauransu sannan kuma wannan zai cika maka malaka ta ilimi zai yutammimu laka malakatal ilmiya wanda za ta taimaka maka wajen ka iya sanin hukunce-hukunce da makasid ɗinsu kamar yadda kuma za ta baka ƙudura alƙudratu ala takhrijil nawazil wannan duniya tamu ba ta gushe ba kullun nawazil ne kullun sababbin abubuwa ne suke zuwa sababbin harkoki na kasuwanci na mu'amala harkokin da suka shafi yadda ake mu'amalar kuɗi a bankuna kasuwanci na zamani na lantarki magunguna da jinya harkoki ga suna iri daban-daban da suke zuwa waɗanda dole mu musulmi muna son komai ya zama na ya dace da ƙa'idar shari'a musamman za mu aikata to ya ake a iya tanzilin waɗannan hukunce-hukunce akan nawazin sababbi waɗanda magabatan ba san da su ba duk zurfin karatun dukkan da kai ba za ka yi sanin hukunce-hukuncen su ba a in baka san ka'idojin da ake amfani da su da makasid na ka'idojin ba wanda wannan kuma abu na gaba shine yuqallilu min ash-shagab wal ittirab fi sahad da'awiyya zai zai karanta yawan tashin tashina da rigingimu a cikin saha ta ilimi ban san ko a nan Nijar akwai wannan rigingimu amma na san kuna sane da irin mu a Najeriya irin yadda kullum ake cikin ɗirkaniya kowace mas'ala kowane mako akwai wata mas'ala to zaka ga kuma galibin masu saka baki a mas'alan nan a magana ta Allah jahilai ne jahilai ne ko kuma waɗanda inda malamin mu Albani yake faɗa wanda ruwan ilimi ya buge su ba su zama malamai ba duk wanda yake malami ne zaka ga duk rigima da ake yana da natsuwarsa yadda ka san dai idan aka zo yanzu ana wani ana wani tashin tashin a cikin anguwa idan akwai jami'in soja a kusa zaka ga yadda zai mu'amalanci wannan abin ba zai kama da sauran da mutane su ruga da gudu wannan ya damu wannan ya hagu dole shi zai natsu tukunna ya san meye ya kamata ya saboda yana da wani sabiqu ahadin da tadrib akan yadda ake mu'amalantar irin wannan yanayi to to abin da ke sa mutane ke shiga irin wannan rigingimun su kasa gane gaba da baya a ruɗa al'umma a ruɗa mutane mutane su ce to su sun kasa ganewa malamai sa ta sabani saboda galibin wanda suke shiga rigingimin ba su da ilimi na ka'idojin fiqh ba su da ilimin yadda ake tanzilin wato hukunce-hukunce akan masail saboda haka muna da matukar bukata zuwa ga sanin maqasidul shari'a qawaidul qawaidul fiqhiyya usulul fiqh da sauran ilmomin da za su yi dabtin maganganunmu mafi girma fiye da wannan duka shine duk sanda kake magana kana cewa kaza ya halasta kaza ya haramta kaza daidai ne kaza kuskure ne maganganu ne fa masu nauyi kamar da Ibn da yake faɗa da kake yin sa a madadin Allah to ya kamata ya zama kana yin su ne alhalin kana da cikakken ilimi da dabtin me kake faɗa Ibn Qayyim akan wannan musamman ya littafin sa mai suna Ilamul Muwaqqi'ina Rabbil Alamin mujalladi biyar tun daga sunan littafin yana jan kunnen mutane ne cewa kana yin tauƙi'i ne a madadin Allah madaukakin sarki dole ka san abin da kake faɗi na tabbatar ko da gwamnan garin nan ne ya aike ka ka je ka shi a wani waje ba za ka je ka faɗi magana da ka ga dama ba dole ka faɗi abin da ka san zai amince kuma ya dace da tsare-tsaren hukuma to balantana kuma Allah madaukakin sarki wanda akan addini nan ya aiko annabawa da manzanni kuma sannan a wannan al'umma ya wakilta malamai su zama su ne a kujerar annabawa da manzanni wajibi ne malaman nan su yi taka tsantsan annabawa da manzanni ba sa faɗan magana sai abin da Allah ya ce musu faɗa su kuma malamai yanzu an ba su dama su yi fahimtar su tunda ba za a musu wahayi ba to wajibi ne su taka zanzan saboda haka wannan yana taimaka mana sosai muzakirar takaitacciya ce kuma ba dogon sharhi za mu mata ba duba zuwa ga lokaci muna fata a yau zuwa gobe mu karance ta ga ta nan da yake cewa bayan da yayi yayi khutbatul haja yace amma badu min al-ma'lumi anna Allah amtanna alaina bi bi'fati سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخصه بخصائص منها أنه أوتي جوامع الكلم وجامع الكلم أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الكلي الذي يكون له معان عديدة ويشتمل على أحكام متعددة ina daga cikin albarka da Allah ya mana ya yi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya abin da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da yake banta da su Allah ya bashi jawami'ul kalim zance takaitacce mai ma'ana da yawa wanda zai ba da dama a yi ta fashin baki a yi ta fassara a yi ta ya kwankwana shi wai za ta ammala mar'u sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam waje da fiha min min dalika shay al kathira a cikin sunna al qawliya musamman zaka tarar cewa akwai watin jawami'ul kalimi da yawa a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali dalika la darar wala dirar kaman wannan hadisin kaga gajeren zance ne amma mai faɗi kwarai da gaske kaman wanda aka karanta jiya alhamul mautu kun ji malam ya ishara a kansa da ire-iren su suna nan da yawa jawami'ul kalim waɗanda a koda yaushe za su ba da dama wato mutum ya dinga yin fahimtoci mabambanta a cikin zantuttukan da ake wanda kuma wannan zai sa malamai za su yi fassara da yawa fassara iri daban-daban kuma ne a cikin khasa'is na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da aka ambata innamal a'malu binniyati ha min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi irin addinun nasiha suna nan da yawa yassiru wa la tu'assiru bashiru wa la tunaffiru almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi suna nan da yawa fa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha da ma yuribuka ila ma la yuribuka man kana min al-akhir falyaqul khairan aw liyasmut ba sanan da yawa suna limamin nawawi ya ɗauka ya yi littafinsa mai suna a arba'unan nawawiya asali ya kawo su ne a matsayin hadisai na jawami'ul kalim waɗanda ƙa'idojin musulunci suke gina a kai daga cikin hadisa akwai da zaka ji an ce ma dukkan musulunci na ƙarƙashinsa ko ka ji wasu hadisai guda uku a ce dukkan musulunci na ƙarƙashinsu hadisai guda uku sana cikin arba'un hadisi waɗanda ake ganin cewa duka musulunci yana ƙarƙashinsu ko an san su na waye san su inna mal amalu bin niyyat ha innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun aha an samu guda biyu na farko hadisin Umar dan Khattab innamal a'malu binniyat wanda Imam Bukhari fa da tafin shi da shi ko na biyu hadisin sayyidatina Aisha radiyallahu anha man adasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd da riwayoyin shi daban-daban sa cikin Bukhari da Muslim na uku shine hadisin An-Nu'man dan Bashir wannan sahabi shine hadisin annal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushabbihatun kaga wancan yayi magana akan niyya wancan yayi magana akan iyakance iya addini ka a shigo da bid'a wannan yayi magana akan iyakance halas da haram to duka addu'a waɗannan hadisan guda uku masu sharhi sibun rajab suka ce alaiha madarul islam za a iya tsayawa iya su a fitar da duk wata ka'ida ta addinin musulunci bayar wannan su ake cewa jawami'ul kalim suna nan da yawa dan haka zaka ga littafi guda ɗaya na hadisi sai a mai sharhi littafai da yawa da yawa dan ka dauki misali yanzu muharrar fil hadith na ibnu abdul hadi abdul abdul karim al khudair ya mai sharhi kwanan nan ya fito mujalladi bakwai sai al bukhari ibnu hajar ya mai sharhi mujalladi sha kaza mujalladi 20 da wani abu saboda abin da ke cikin sa na gundarin ilimi wannan hadisan kuma da su ake aiki wajen ka'idoji to kuma a haka ma fa su hadisai sun mafi ayoyi bayani ayoyi ba ayoyi dunkulallun zancen da ke cikinsu ya fi ma na hadisai bayan kuma su suna da wata niza ta wani ijazi mai zaman kansa so da kashi kaga aikin ta'amuli da nassoshi wajen fitar da hukunce-hukunce a cikinsu ba izi ba ne da mutane suke tsammani ba aiki ne kawai da kowane ɗan ma habba wa dabba zai shige shi ba to matsalar da muka samu yanzu da aka ce ana da yanci a rayuwar nan kowa ya abin da ya ga dama sai mutane suka dauka wannan yancin har addini ma akwai shi so da kowa sai ya tayi abin da ya ga dama kuma babu wanda isa ya hana shi Allah ubangiji ya kawo mana mafita shine yake cewa fa hadha aslun yandarij tahtahu al-kathiru min al-furu' al-fiqhiyyah allati la tuhsa kathara fi fi fi fi galib abwab al-fiqh yace irin waɗannan hadisan suna nan waɗanda ka'idoji da yawa na shiga karkashin su wanda ba za ka yi kididdige su ba a cikin fiqh wa qad istaqdama ulama al-fiqh hadha al-hadith wa ja'aluhu bi nafsihi qa'idatan fiqhiyatan kharaju kharaju 'alayha al-kathir min al-ahkam wannan hadisin la darara wala darara shi kanshi an maida shi ka'ida a kasuwanci a aure a zamantakewa a makwabtaka a mu'amala a komai ana amfani da shi ولأن هذه القواعد وأمثالها مما يضبط الفقه ويحد مسائله رغب العلماء في جمع تلك القواعد في مؤلفات خاصة so daga nan malamai suka dinga tara su wuri guda wadhalika li'anna al-furu' al-fiqhiyya mutakathira saboda rassan suna da yawa ba zai yi ka iya tattara rashin fiqh ba gaba daya amma zaka yi tattara ka'idojin da ake yin rassan akan su wala yumkinu al-ihatatu biha ba zaka yi kididdige su ba fa inda ma nadba'u tilka al-qawaid nastati'u dabt al-furu' al-fiqhiyya أهم القواعد الفقهية تختلف مسالك العلماء في تعيين أهم هذه القواعد ما لم يسن سابع وزن أين وأن قائد جين مبيا مهمنش فالعز ابن عبد السلام يرجع الأحكام الفقهية إلى قاعدة واحدة akwai malam izu dan abdulsalam wanda yake mataki da sultanul ulama to shi ya mai da ka'idojin fiqh gaba ɗayan su zuwa ka'ida guda ɗaya shine itibarul masalih wa dar'ul mafasid yace duk wani abu da ake yi wannan shine kaida ana kallon maslaha abinda zai kawo alkhairi ana kuma tunkuɗe mafsada duk wani masala in za a iya kawo alkhairi 100 bisa 100 a kawo shi za a iya kawo shi 90 bisa 100 haka idan za a iya kau da sharri 100 bisa 100 a kau da shi in ba za a iya ba a kau da mafi yawan shi izalatul mafasid aw taqliluha kau da barna ko kuma takaita ta aw man'iha min al min tasarruf ko kuma ba za a iya takaita ta ba ma to a hana ta ci gaba daga inda take yace duka ka'idojin fiqh komai yana koma zuwa ga wannan duk abin da dan adam yake yana cikin wannan ka'ida wa yu'ayyin ba'd al-shafi'iyya ahma hadhihi al-qawaid bi annaha arba'un wasu kuma suka ce guda hudu ne wa hiya al-yaqinu la yazulu bi-shakk kaida ta farko kenan al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ad-dararu yuzalu al-'adatu muhakkama wannan guda hudun suka ce sune kaidojin addini na farko akwai al-yaqinu la yazulu bi-shakk duk abin da ake da tabbas akan shi ba a canza mai hukunci saboda shakka wanda aka san musulmi ne to ba a cewa ban musulunci saboda wata shakka sai ana da yaƙinin yanda yake musulmi ya tashi daga musulmi wanda yake da yaƙini ya da alula baya koma mara tsarki sai yana da yaƙini shakka ba ta kauda yaƙinin cewa yayi alula ba haka nan a a wal mashaqqatu tajlibu taysir ka'ida cewa duk wani kunci to zai jawo sauki shi yasa aka kawo taimama shi sa aka kawo mara lafiya ya sha ruwa daga bayan rama azumi shi sa aka kawo wato zakka ta fada akan wanda dukiyarsa bata kai nisabi ba shi sa aka ce aikin haji sai wanda ya samu iko duka wannan mashakka ne tajlibut taysiya suna nan da yawa sannan wadararu yuzalu duk wani abu da zai cutar da dan adam ko zai cutar da addininsa ko mutuncinta so mutuncin to a kauda shi duk inda darar yake za a kauda shi wannan darar din kauda cutarwa misali shi sa aka halasta wa mace mai haila ta sha azumi domin jini da ke zuba a jikinta shi kanshi yana rage mata ƙarfi in ta azumi ba ta iya ba shi sa aka saboda kauda darar shi sa aka aka ce a yi wankan janaba saboda akwai zarar a jikin janaba da mutum ya fitar shi sa aka ce a yi tsarki idan an yi bayan gari ko an yi fitsari abdarar duk wani abu mai cutarwa yuzalu za a kauda shi so da kaga idan aka kawo maka wata sabuwar matsala da waɗannan ƙa'idojin za ka dinga ta hakimi wanne ne za ta za ta abin nan shi sa aka hana cin mushe sa aka hana cin alade sa aka hana cin naman kare shi sa aka yi kaza aka yi kaza saboda zarar sannan akwai al'adatu muhakkama ana kanta shi da muhakkama ala wazn al-maf'ul ko muhakkima ala wazn al-fa'il al'adan mutanen gari to ana muhakkama ana hukuntar da ita ko muhakkima tana yin hukunci al'adan mutanen gari game da yaran su game da abincin su game da bukukuwan su game da duk wata mu'amala da suke yi matuƙar ba ta saba ma waɗancan asalan na shari'a ba to a basu ci gaba da yin kayansu ko da ba musulmai bane su shi sa idan mata da miji wanda suke ba musulmai ba suka musulunta ba a cewa sai a sake ɗaura musu aure abinda suka yi a cikin al'ummarsu da suka yarda da shi aure ko da bai yi kama da wanda musulmai suke yi ba tunda dai al'umma ta yarda aure ne idan sun shiga musulunci yanzu sunan shi aure ƴaƴan da suka haifa a wancan sunan su ƴaƴa ba yanzu na bane ko da a ce babu siga babu sadaki babu da sharaɗan aure saboda al'adarsu shi sa duk muke saka irin wannan kayayyakin muke saka irin wannan hulunan muke sayar abincin da muke ci muke yin irin bikin auren da muke yi ba wanda zai ce ba daidai bane ko daga nan zaka fara gane yadda yan jagaliya suke abubuwan su wani dan jagaliya yanzu zai ce kai kaza haramun ne kaza bid'a ne wani ya ce ma ai san kira da ke da ke sanarwa mun daura aure bid'a ne saboda zamanin annabi babu san kira kaga wannan wannan wannan kauci ne wannan ba ba malami ba irin wannan maganganun da zaka san kira irin wanda zai dinga sanarwa dinnan a gun dauran aure ce a jama'a ku saurara an biya sadaki kaza to wannan zuwa yanzu wani dan ya usabi sai ce bid'a ne ce kawo mai hadisi kun taba jin ai na san ko tikila wasu kun taba jin labarin da mal albani ya bayar na wani dan boko haram da matar shi ta aihu ko a tsohuwa ta zata irin zaman biki muke ce mu a Najeriya cikin dare ya ce wa tsohuwa sai ta gawo mai hadisi da ya ce an yi haihuwa a zo tsohuwa ta zauna wurin mai jego ta ce to yaro ai kana tambaya hadisi ku ne malamai ita gwagwatin ta gan shi da gemu haka da siffa usari ta ɗauka mutumin ƙwarai ne shi kanzi ne jahili ne cikin garin ne ce zai taɓa mai gidan shi saboda babu hadisin da ya ce tsohuwa ta kwana gun gun da kaga bai san ƙa'ida al'adatu muhakkima ba ko waɗannan su suke ba mu wahala su suke ba mutane wahala irin waɗannan ustazan waɗanda ba su san ƙa'ida addini a take ba Allah ya kyauta a so sannan sai wabadu shafi'iyya yazidu alaiha qa'idatun khamis qa'idatan khamisa wa hiya al-umuru bi maqasidiha qa'idar cewa al'amura suna gudana ne gwargwadon manufofin su kaga wannan qa'ida an dauko ta daga innal innamal a'malu binniyat wal 'ala al-muradu huna bi amil qawaidi huwa ma huwa al-aktharu ittisa'an wa shumulan min ghairi min al-qawaid wato wanda suka fi suka fi kewayawa wa yutabaru al-arkan kal asasiya kal arkan al-asasiya kuma sune tushe allati yatafarra'u minha al-kathir min al-qawaid allati tutabaru aqalla ittisa'an wa shumulan minha yace ta'riful qa'ida me yake nufi da qa'ida a wannan bigire al-qa'idatu lughatan الأساس وكل ما يرتكب عليه الشيء هو قاعدة shine rule kenan ko da English abinda yake shine tushe wanda kuma saura suke dogara da shi fa hadhihi fa huwa qa'idatun wa tajma'u tujma'u ala qawa'id jam'u taksir ne wannan qa'idatun qawa'id kamar da ce nazilatun nawazil ah wa hiya ususu shay'i wa usuluhu حسيا كان ذلك الشيء كقواعد البيت أو معنويا كقواعد الدين ودعائمه akwai za a iya samun ƙa'ida wata ke hissiya ƙa'ida wata ke hissiya wadda ake gani ita ce kaman fandishan ɗin gida ko kuma ƙa'ida ma'anawiyya wanda a cikin mu ne ba maganinta shine kaman ƙa'idojin addini da muke magana a nan da rukunan shi da sauransu babu inda za mu gansu amma suna cikin mu. وفي الاستلاء القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها wata dunkulalliyar magana ce ko wata dunkulalliyar mas'ala ce wacce take gamammiya daga jikinta ake samun rassa mabambanta na al'amura ahamiyatu dirasil qawaidil fiqhiyya mun fara faɗan shi dazu me muhimmancin haka muhimmancin yana komawa na farko لهذه القواعد أهمية فقهية ومكانة كبرى في أصول التشريع سنة ده مهمة سي أقايد جن شرع لأنها جمعت الفروع الجزئية المشتتة سن كاو سن سن واتو جمع سن تترى جزئي ديوع التي قد تتعارض ظواهرها تحت رابط واحد آه يسهل الرجوع إليها ويجعلها قريبة المنام واتو أنهر أسوك ركشن أبو الدايع وكما كنسو تكين سوكي na biyu inna dirasta hadhihi alqawaid tusayyiru ala alulama'i ghayr almutakhassisin bil fiqh al-ittila ala al-fiqh al-islami wa madda isti'abihi lil ahkam wa ra'ati lil quwwati wal wajibat za ta tana bada dama ga wanda ma ba mutakhassisi ba wato wanda harkar shi daban ce da fiqh ya iya karanta abubuwa kuma ya fahimce su cikin sauki nauku inna dirasta alqawaid fiqhiyya takunu inda al-bahisi malakatan tukawin da al-bahisi malakatan fiqhiyatan qawiyya kamar da muka ambata ba ta baka karfin a sanin hukunci da dalilinsa tuniru amamahu tariqa li dirasati abwabil fiqi alwasi'a wal muta'addida zata zata fadada maka hanyoyin da zaka karanta abubuwa da yawa ma'rifatul ahkam ash-shar'iyya wastinbat al-hulul li waqa'id mutajaddida kuma ka iya kawo mafita akan mas'aloli sababbi wal masail al-mutakarrara inna dirasatul qawaid tusa'id al-faqiha ala rabt al-fiqi bi abwabihi al-muta'addida بوحدات موضوعية يجمعها قياس واحد مما يساعد على حفظ الفقه وضبطه wannan zai baka dama ka iya wato hade ka'idojin fiqh wuri guda ta yadda za a samu rabti tsakanin su na biyar in rasul qawaid fiqhiyya wal iman biha wasti'abiha yu'inu al qudat wal mufti yana taimakon alƙalai da masu fatawa wal hukam da shugabanni عند البحث عن حلول المسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر السبيل وأقرب طريق shugabanni da alƙalai da masu fatawa za a ta kawo musu matsaloli sababbi mabambanta matsaloli sababbi mabambanta ya za su dinga yi da su matsala game da aure saki wata mu'amala game da abin da mata suke yanzu na shan magunguna iri daban-daban jini ya zuba game da wasu hukunce-hukunce na saki ko sauransu mutum ne misali yanzu sai ya aikawa da matan shi bokal ya ce ya suke ta kafin ta gama karantawa kuma kawai sai delete for, for, for all misali ya, ya goge shi ba a da wata hujja aka kawo maka fatawa irin wannan suna na irin wannan fatawoyin da yawa ko yawa miji ya ce in kika fita a bakin aurenki bata fita ba amma kuma ta yi wata mu'amala a waje shi bai so ta je waje ne tana cikin gidan amma ta yi aiki an kawo mata delivery ta fita bakin koma ta karbo kaga ba tafiya ba fita ta yi ba tana nan a gida amma kuma ta fita irin wannan suna nan da yawa nau'o'in kasuwanci nau'o'in mu'amala nau'o'in magunguna da abinci da zantuttuka iri daban-daban to ya za ka yi da su a matsayinka na mai fatawa ko malami ko alkali ko malamin islamiyya ko wani abu makamancin haka za ka ta samun irin su koda yaushe walan ma kanat alqawad fiqhiyya mawdu attifaqin bain al-a'immati al-mujtahid dukkanin limamai na mazhabobi sun yarda da kaidojin nan wa mawadu al-khilaf fiha qalila saban da ke cikin su kadan ne fa inna dirasat hadhihi al-qawaid turabbi inda al-bahith malakat al-muqarana bain al-madhahib mukhtalifa za ta koya maka yadda ake muqarana tsakanin mazhabobi daban-daban zaka ga kana iya shiga mazhabobi daban-daban kai hukunce-hukunce kuma ka fahimci su wannan a matsayin muqaddima kenan yanzu zai mana magana akan wasu daga cikin ka'idojin mu fahimce su kuma zai buga mana misali a aikace ƙa'ida ta farko al'umuru bi maƙasidiha al'umur jam'u amrin wa huwa lafzun am lil af'ali wal aqwali kulliha al'umur din nan ya shafa ayyuka da maganganu kamar da Allah yake cewa thumma anzala alaikum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnu billahi غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله هذا الأمر أنا أيكن سأكي ما مغانا تكون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرم الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئكم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحش ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور yace wa qawlu ta'ala ila fir'auna wa mala'ihi fattabi'u amra fir'aun kaga anan amra fir'aun ai kalama fir'aun a can kuma a a lana min al-amri shay'un aiki ba magana ba ai ma huwa alaihi min qawlin aw fi'lin shi fir'auna wala yuqsadu hadha al-ma'na huna bal yuqsadu al-amr bil amri al-fi'l ويجمع على أمور وبما أن الفئل هو عمل الجواري فالقول أيضا يؤد من جملة الأفعال أقوم لن فكه سكتشي إن سكتشي الأمور سنا نفن أيوكا أيوكا دمتاني سكيي kowanne manufarsa ce za ta hukunci da shi to kuma daga cikin ayyuka a gunsa har da magana domin magana shi ma aikin wata gaba ne gaban baki da ke magana ita ma aiki take yi ina fata muna ganewa والتقدير قاعده ita ce ahkamul umuri bi maqasidiha hukunce hukuncen kowane aiki suna komawa ne ga manufa aikin akwai abubuwan da suke da kama da juna abin da ke bambance su shine niyya misali alula da kuma wanda ya kwaskwarima kaga da bude ne niyya na iya bambance su da wanda ya wuni da yunwa tun safa bai ci ba har magariba da wanda ya wuni yana azumi da abu da ya suka yi niyya za ta bambance su da wanda ya sallah azhar da wanda ya sallah asar duka sallah iri da suke ne yake bambance su to zaka ire-iren waɗannan niyya tana bambance wanne ne ibada wanne ne mu'amala niyya tana bambance wanne ne ikhlasi wanne ne riya niyya tana bambance wanne ne wanda yake ainihin wato cikakke wanne ne na kasashe a wajen a wajen a wajen ibada yace li'anna ilmal fiqh na ma yafatu an ahkamil ashiya ila an zawatiha ولذا فسرت الجملة العدلية القائدة بقولها فسرت المجلة العدلية القائدة أكو مجلة تفسر ونن قائدة تشوى يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتدى ما هو المقصود من ذلك الأمر hukuncin da zai hau kan wani aiki yana da alaƙa da abin da aka nufata wajen yin aikin fa'amalin mukallifina wa tasarrufatihim min qawliyatin aw fi'liyatin takhtalifu nata'ijuha wa ahkamuha ash-shar'iyya allati tatarattabu 'alayha bi ikhtilafi maqsudi ash-shakhsi wa ghayatihi wa hadafihi min wara'i dhalika hadhihi al-a'mal wa tasarrufat ayyuka da maganganu da duka faɗi tashin bayin Allah mukallifai wato wanda Allah ya musu shari'a hukunce hukuncen su suna jingina ne da manufarsu da hadafin su da gayarsu wa qad qarana al-fi'lu huna bi qawlihi fil bil maqasid fi qawlihi al-umur bi maqasidiha wa bina'an ala dhalika fanniyatu allati la taqtarinu bi fi'lin zahirin la tatarattabu alaiha ahkamu shar'iyya yace to haka a wata niyya wadda take bata gwamu da wani aiki a zahiri ba babu wani hukunce hukunce sai an sai an yi aikin misalu zalika law tallaka shakhsun zawjatahu fi qalbihi aw ba'a farasahu wa lam yantiq bi lisanihi la yatarattabu ala zalika al-fi'l al-batini hukmun li'anna al-ahkam ash-shar'iyyah tata'allaqu bil-zawahir mutum yana zaune kawai sai tunanin wancan fahimta ma suke ta kawai a cikin zuciya shi kawai tunanin wannan ko kuma wannan motar na ma sai da ita wani ya taya to na ma siyan mai amma bai gaya kowa ba to a yanzu wannan hukuncin bai da wani bai da tabbas in wata rana kawai ya ce mata oh kwanakin baya kuwa a raina har na sa ran kawai ma na suke ki wallahi sai kuma na tausaya miki da tana babanki ya riga ya mutunta ni to ga ta tsaye ta shi kenan kuma aure ya mutu kasa kamata suke sai ko ta buga wa malamin islamiyya an ta malam wallahi mijina ne yace tun cikin disamba ya sake ni amma bai ga kowa ba yanzu ina hukuncin sakin to sai ka ce a ya furta ya rubuta bai furta bai rubuta ba to saki bai ba saboda shi ita niyya ita kadai ba ta da hukunci har sai an gwama ta da aiki ina fata mun gane kun ga buga mana misali na irin yadda ake aiki da ka'ida asalin wannan ka'ida ya ce awalan minal kitabi aina wato asali shine wato nassin da daga ciki aka tsakuro ta wannan ka'ida irin wannan ka'idojin an ana ana na ɗaiɗaye su ne daga cikin wasu nassoshi to shine zai ga mana tushenta tana da tushe daga alqur'ani mai girma daga faɗin Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun ولا يهلهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن من بلاب الآخر وبؤلتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا الله يتشي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وإناني wannan ayat ta nuna wani ka'ida da aka ce dallat hadhihi al-aya ala anna azwaj al-mutallaqat أحق بمراجعتهن ما دمنا في الأهدى أه؟ نعم إيه وبؤلتهن أحق بردهن نعم وبؤلتهن ماذا جنس أحق تزغى فتنتنتا بردهن بس إيه ميدس kaga ashe maidawar tana komawa ne zuwa ga wani mutum a ciki wanda ya mallaki wannan ƙarfin shine al'ayatu hadhihi al'aya dallat ala anna azwaj al-mutallaqat ahqqu bi muraja'atihinna ma dunna fi al-huda wa yanbaghi an yakuna dhalika bi qasd al-islah wal khair da yace in aradu islaha wa laysa bi qasd al-idrari ta'dhiban lahunna bi tatwil al-idda kai zama da nufin cutarwa ne a tsawaita musu idda bai haisu yurji'uha fi akhir iddatiha min min al-talaqa yutalliqaha marra mutum ya saki mata ya batta sai ta kusa gama idda sai ya dawo da ita sannan sai kuma ya saki sakinta sai ta kusa gama sai ya dawo da ita fatastaqbilu iddatan jadida fatatulu bidhalika alaiha al-mudda saboda haka daga farin Allah in aradu islaha Allah ya ba maza damar dawo da su ne da sharaɗin ya zama suna da niyya mai kyau al'amarin dawo da su sai inda niyya mai kyau saboda da wani zai dawo da matar shi idda gab da za ta ƙare sai ta ce bata yadda ba ta kai ma alƙali ta iya kawo hujja da kiru da cewa ya dawo da ita ne don nufin cutarwa sai a da ƙari ya ɗauko wacce ƙa'ida ta addararu yuzal sai ya hana wannan dawowar kuma gane saboda yanzu makasadin mummuna ne kaga ya ɗauko ƙa'ida addararu yuzal da kuma tahqiqul masalih mai matata da maslahar da za a haƙaƙa mata sai alƙali sai ce to ya hana shi wannan yancin da shari'a ta bashi saboda mene saboda alƙali na da hujjoji a daidai lokacin da suke nuna cewa zalunci yake sanyi wataƙila yana da tarihi na irin wannan zaluncin ko kuma ya ma faɗa irin gadara nan ta maza cewa sai ya yi maganinta to wannan kaga an samu hujja a kan shi wa minas sunna shine wannan hadisi na sayyidina Umar dan Khattab hadisin innamal a'malu binniyat da kuma hadisin Sa'ad dan Abi Waqqas radiyallahu anhu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi fim wannan mani hatta ma taj'alu fi fim ra'atika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi babu wani abu da zaka ciyar na alkhairi sai kana fatan samun lada to kaga niyya kenan kana niyyar samun lada ko je malai karatu akan wannan cewa dole mu ce dinga harto da niyya akan waɗannan ayyuka na halicci to shine zaka samu ladan su kana fatan samun lada yace face sai an baka ladan akai sai an baka ladan akai sai ce hatta hatta abinci da zaka sanya a bakin matarka sanyawa a nan ko dai zama sanyawa hissi ka ɗauka ka sanya ta a baki ko kuma ma'anawi da abin da ta ci ka kasa a bakinta hadisi na uku shine musul imam ahmad ibn hanbal mai ibn mas'udin rubba qatilin baina saffain lahu a'lamu bi niyyati za a iya samun wanda aka kashe tsakanin sahun musulmai da na kafirai a gun jihadi Allah kada ya san niyyarsa Allah ne zai masa hukuncin shahidi ne shi ko ba shahidi bane wannan hadisi ibn mas'ud ne radiyallahu anhu wa nabi darda'i yablughu bihi nabi sallallahu alaihi wasallama nabi yace man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma fa yusalli min al-layl faghalabathu aynuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi min rabbi wanda ya je zai kwanta da nufin yana so ya tashi ya sallar asuba ya sallar dare sai bacci ya tafi da shi bai yi ba har gari ya waye za a ba shi ladan wanda ya wannan saboda kyakkyawan ne shi kamar wancan hadisin kuma shi ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mai arziki da yake aikin alkhairi da wanda yake yake fatan ina ma ya samu kuɗi shi ma ya aikin alkhairi Nabi ya ce fa huma fil ajri sawa da wanda ya aikin da wanda yake da niyyar sa Allah da iri daya da mai arziki wanda yake aikin badala yake sharholiya da wani talaka wanda yake fata ina ma ya samu irin wannan kudin shi ma ya irin yan yalitar na misalama uciya karun ko annabi ce fahuma fil wuzri sawa su ma a cikin zunubi ɗaya suke da wancan da yake badala da wanda yake ne ina ma ya samu ya badala talaka to shi ma yana cikin zunubi kaga dole yana tasirin niyya a wajen ayyuka so al maqsudul aham alladhi li ajalihi shuri'atin niyya me yasa aka shar'anta niyya ga ayyuka daga ciki akwai tamyizul ibadati min al'adat kamar da makwatanta a bambance abin da yake bauta daga abin da ba bauta ba kamar kalwudu'i wal ghusli kamar akwai wanka da alola ya taraddadu baina tanzif wat tabarrud wal ibadatu wal ibadati fanniyatu tumayizul murada minhu akwai wanka da ake dan tsafta akwai wanka da ake dan a dan ji sanyi sanyi shine tabarrud akwai wanka da ake yi dan ibada haka nan alula akwai wanda ake yi dan tsafta muna ce mata kwaskwarima a Hausa mu ta Nigeria ba sai kuke ce mata ba yawa mutum ya wanke hannun shi da kafar shi da fuskar shi ho ya dan yi datti ana ce mata kuma tsaka tsami kaga ita ma to akwai kuma na ibada to wanne ne na ibada shine wanda aka yi niyyar ibada haka nan al-imsaku anil mufattirat kamewa daga cin abin da zai karya azumi ci sha jima'i kar ya kuna lil hamiyati wa tadawi mutum na iya kamewa saboda kawai yana yana ji da jarinta ko kuma dan wani magani an baka magani likita akwai ma abin da yake cewa idan da mutum operation operation ko operation idan za mutum operation to sai likita ya ce kwana uku kaka ci abinci kaga yayi kama da azumi baka cin komai ko to amma ba za ka samu ladan azumi ba domin niyyar ka ba ta azumi bane aure adamil hajati ilai ko kuma dan baka bukata kawai wan niyyatu tumayyizu zalika niyya za ta bambanta cewa azumi kake yi ko yunwa ce ta talauci ko haushin matarka kake ji ko rikika ne yasa ka azumi shirye niyya ta wancan nan al julusu lil masjidi zama a masallaci kar ya kunu lil istiraha wani ya zauna ne kawai dan ya huta ko a zamanin nan ko dan ya cajin wayarsa wa kad yakunu bi qasdi al itikafi wani kuma ya zauna ne dan itikafi wan niyyatu tumayyizu zalik amma da ne haka bari mu samu gaba a sannan akwai daf'ul mali lil ghair mika wani kuɗi kar ya kunu hiba aw sila li gharadin dunyawi sai ya zama kyauta ce ko zumunta dan duniya wa qad yakunu qurba zai ya zama neman lada a wurin Allah ka sadaqati waz zakati wal kafarati in ka ba mutum kudi ka ba shi ne ajiya zai yi ka ba shi ne kyauta zai yi ka ba shi ne sadaka zai yi ka ba shi ne a matsayin zakka ta farilla ko a matsayin kafara na wani kuskure da kai a baya ganin ma niyya tana bambancewa wazzabau kad yakunu bi qasdil akli haka nan yanka ana iya yin shi da nufin watin a ci kawai dan dan a ci nama kad yakunu da taqarrubi ko ya zama kuma dan ibada layya ko hadaya ko makamancin sa bi raqati dima wa niyyatu tumayyiz zalika wa shur'atin niyya li tamyizil qurbi min ghayriha da haka aka shar'anta niyya dan ta bambance mana wato abin da yake ƙurba neman lada a wurin Allah daga abin da ba ƙurba ba ne sanda za ka yi wannan wankan kusan da ka bar cin abincin nan kusan da kake mika kuɗin nan niyyar da ka bayar dan ita ita za ta bambance kuma za ta bambance rigima daga baya misali idan mutum kawai ana bin shi azumi sai likita ya ce to karka ci abinci sai bayan kwana uku sai ka ka ce au tun da ma ana bi na azumi kawai yanzu na biya ukun nan kenan kaga mu mun yi dariya mun san ba zai yi ba ko yawa ko ko mutum kana yana baka kuɗi sai kuma ka zo ka kawo mishi wasu kuɗi da sunan sadaka a cikin wani bangare na zakka da ka bashi kuma yaron ka ne a kasuwa dama yana banka kuɗi bayan sati biyu kuma sai ka ce mishi mumini wannan nan ba na baka jikka kaza ba eh to a ciki ka zakka ce amma kuma ka cire bashin ka kaza a ciki ja alaji wannan ba zai yi ba yawa ba zai ba saboda al'umuru bi maqasidiha to kaga ka'ida ce za ta za ta warware matsalu da yawa a cikin a cikin mu'amala da ibada so ina ganin bari mu dakata haka ko sai in Allah ya kai mu gobe kenan gobe sai mu samu mu mu yi in muka samu awa ɗaya zuwa da rabi insha Allah muna maki ta eh goma sha ɗaya da safe ko yaushe ne yaushe ne babu wani activity